بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu aka muna rana ko kuma safiyar ranar lahadi 20 daidai ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1442 daidai wanda daidai da 20 ga watan biyar shekara ta 2011 in allah da wannan kuma shine kasar na 25 kenan kasar na 25 cikin jerin gen karatuka da ake gabatarwa ga 'yan uwa mata a wannan majalisi na mai albarka wato makarantar darul hadisi salafiya wadda ke namba 4 madarka cirar gaskiya a zaria kaduna state nigeria kamar kullum muna faɗa cewa ita darul hadis makaranta ce wadda shekul allamatul albani zaria ya asasa a wannan gari na zaria kaɗai don ya cimma manufofin shi na da'awa da yake muna fatan allah da nufi ya sa albarka a ciki taken karatu shine alqur'ani mu'jizar mu'jizoji muna tafsir cikin suratul kafi aje mun karanta mun kwana aya ta tara kenan mun kanta fa'idoji da wasu darussa daga cikin littafin Imam al-Qurtubi al-Mufassir yau zamu tashi kan aya ta goma insha Allah ta'ala alarma bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نعم Allah madaukakin sarki ke cewa am hasibta anna ashabal kafi war raqib kanu min ayatina ajaba in ba manta ba muna ci su kafi to yanzu a fara bayani game da su mutanen kafi din sai Allah fara tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ke cewa da manzon Allah am hasibta anna ashabal kafi war raqimi kanu min ayatina ajaban shin manzon Allah kai tsammani ko kana zatan shine hasibta aidananta annabi kai tsammanin anna ashabal kafi cewa ma'abota wannan kogo din mana waɗannan matasa da suka je suka shige kogo warraƙim arraƙim a mafiya cikin maganin malamai dai shine bayan da aka gano waɗannan ashabul kafi din a ƙarshen rayuwarsu to sai aka zauna aka rubuta a jikin wani dutse aka rubuta sunan kowanne daga cikinsu aka rubuta sunan babanninsu aka rubuta sunan dangantakarsu da zamanin da suke da kaza kaza sai aka sa a cikin kogo din ya zama kamar murfi an bame wannan kogo din to shi ma ya samu tsawon lokaci wannan bai lalace ba to wa'annan abubuwa guda biyu na mutum ya je ya kwana bai mutu ba yana bacci tsawon shekara 300 akwai mamaki a ciki ai wani allo ya samu tsawon lokaci bai lalace ba shi ma akwai mamaki a ciki to amma Allah so yana so ya bada darasi gare mu cewa shin ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan kissa yahudawa sun tallata ne zuwa ga ƙurayshawa don su zo da wani abu zai firgita manzan Allah ko ya firge al'umma gaba ɗaya shi ne Allah ke suna masa cewa wannan ba shi ne ma abu da ba mamaki ba kai ma manzan Allah kaka tsammani cewa wa'annan labarin kano min ayatina ajaba sun zama wani abun mamaki na musamman a cikin ayoyinmu ma'ana ayoyi ba aya da ake karantawa ma'ana cikin halittun Allah maɗaukakin sarki wayannan halittu da Allah ya mana gasu nan sama da ƙasa bigere amadin taraunaha ana ganin ya fi wayannan ban mamaki tunda ai sama da ta girma ashabul kafi ko amma baka taba ganin aka ce ta tsage ko kuma akwai masu injiniyoyi suna gyarawa ba ina fatan fahimci wani abu baka ganin ƙasa kuma gata nan duk shekara a ruwa kuma duk shekara ta bada abinci wani lokacin a damuna a rani kuma ba ka ganin rana yadda Allah ke sarrafa ta yau ta fito gobe ta fito kullum wata ya fito nan abubuwa sun fi hasabul kafi ban mamaki jama na fata kun fanci wani abin to shi ne Allah ke ce maza Allah wannan ba su ne suka fi komai ban mamaki a cikin ayoyin ba to sai Allah zai fara ba mu tarihin suwaye ashabul kafi din amma an riga an dakatar da mutukuna kan mu ɗauki ruɗanin da suka kawo su yahudawa suka zo cikin mu ci a'a babu shakka a samun kafi abin mamaki ne to amma ba su ne mafiya mamaki ba sannan a the same time kun lura Allah maɗaukakin sarki a nan wajen yana faɗakar da ni da ke da waye da waye cewa mu ringa lura da wasu abubuwa masu mahimmanci da ke kusa da mu yanzu ai a gaban su ƙurayshawa da suka je tambayi ahlul kitabi da su ahlul kitabi ai akwai abin da suke na ban mamaki sosai a gaban su da ya isa sa su imani da Allah madaukakin sarki amma sai suke ignore suka kauda kai akan shi ina fata kun fahimci wannan abun shin shi kanshi manzon Allah ba abun mamaki bane su da suka je suna tambaya mutum ne ya tashi a cikin kumaraya ba uwa ba uba ya tashi bai taba ƙarya ba ku da kanku ka sa mai suna aminu cikin kosa watakila sun taba ganin yana tafiya dutse mai sallama tun kafin zama annabi to kai kaga dutse magana wannan ba abin mamaki ba ne in dai abin mamaki ne to a surrounding ɗinsu ko ina akwai abubuwan da suke sun isa sa mutane su gasgata Allah maɗaukakin sarki su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma irin wani tambayi sai take nema ta ɗauke hankali a koma kallo ya koma sama a bar abubuwa mafiya ban mamaki wanda za ta sutursasa mutum imani da allah maɗaukakin sarki ina fatan fahimta ku duba ƙisosin da allah ya kawo ƙur'ani so ta shu'ara sai allah ce ina fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minina ina fatan fahimta so kullum abin da ake so da ni da ke da dukkan musulmi da zai ji wannan magana shine mu ringa tunani da tuntuntuni game da ayoyin Allah maɗaukakin sarki afa lam tafakkaru fi malakutis samawati wal ardi haka dai ko shi mutane ba su ringa tunani game da halittun sammai da kasai ba su ga irin ikon Allah wanda haka zai sa masu yaƙini da Allah maɗaukakin sarki wanda hakan zai sa masu yarda da Allah maɗaukakin sarki inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab Allah ce ai sabanin dare da rana da halittun sama da ƙasa akwai ayoyi manya manya amma ga masu hankali sai Allah ce mene الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سيتي مني ويتفكرون في خلق السماوات والارض ƙarshe me yake kai su result rabbana ma khalaqata hadha ba'ilan subhanaka faqina azaban nar at last Allah ke cewa wa'annan ulul albab sune alladhina yadhkuruna Allah sune masu ambatan Allah madaukakin sarki qiyaman in suna tsaye suna tafiya ko suna girki ina fatan fahimta wa qu'udan in suna zaune ne ma a aji ko a ina ne dai ina fatan fahimta sai Allah ce mini wa ala junubihim in suna kwance ma suna ambatan Allah sai Allah ce wa ya tafakkaru na fi khalqis samawati sannan suna yin tintintini shine tintintini fi khalqis samawati game da halittun sammai da ƙasa idan suka yi tunani suka yi tunani suka yi nazari game da halittun sammai da ƙasa sai Allah ya gadan masu da wani imani na tabbatar da Allah da kuma tabbatar da hikimar Allah maɗaukakin sarki da sallama wa Allah sai ga suna cewa rabbana ma khalaqata hadha batilan ya ubangiji baka halicci wayannan abubuwa kawai haka nan karaziba ba haka sai kai zuwa ga tauhidi mai karfi sai sai mene subhanaka eh faqina azaban nar sai ce ya Allah tsarki ya tabbata gare ka sai me zai biyo baya al-iman bil akhirah sai ce ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ka tsare mu daga azabar wuta wannan abin da suka samu tun daga rabbana ma khalaqata hadha ba'ilan in za ku kirga za ga wasu fa'idoji ne masu yawa fadin rabbana yana tabbatar da mene al-iqraru bi rububiyyatillah iqrari da cewa lalle akwai Allah din to me kai su ga wannan imanin ya tafakkaru na fi khalqis samawati suna tunani game da halittun samai da ƙasa kun fahimta abu na biyu da suka samu sakamakon tunani game da halittun su ne mene ma khalaqata hadha batila sun sami yakinin cewa kai ba zai wanda ya wani abun kawai shi kara zuba ba wata ba wata ma'ana ba sun gano me kenan hikimomin Allah a cikin halittunsa abu na uku da za su samu shi mene su mene rabbana ma khalaqata hadha ba'dan subhanaka sai suka samu kuma tauhidi bayan sun tabbatar da rububiyya a ƙarshe suka samu ilmin tauhid al-uluhiyya cewa subhanaka ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ba ka da ɗa ba ka da mata ba ka da abokin tarayya abu na hudu da suka samu sakamakon shi ne mene al'imanu biliyomil akhira wal jaza iman da ranar kiyama kuma da samun sakamako a kiyama din mutumin banza ya samu sakamakon banza ita ce wuta mutumin kirki ya samu sakamakon aljanna ita ce sakamakon kirki ne aljanna rabbana ma khalaqata hadha badan subhanaka faqina adhaban nar duk wannan riba duk wanda ya samu wannan abubuwa a rayuwa ka sami yaqin da rububiyar Allah madaukakin sarki ina fatan kwanci wannan abin sannan ka gane hikimomin Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar da tauhidi ka tabbatar da alkiyama to don da samu ne ya gama samun ruwa a rayuwarsa to amma duka menene ya kai su ga samun wannan ribar shine abin farko da Allah ya ce mene wa yatafakkaruna fi khalqis samawati suna tintintini game da halittun sammai da ƙasa watakila muna rayuwa da ku a nan wajen wata bata taba kallon sama ta kai wannan aiki da Allah ya iya ba in kin kalli sama kuma ki tsaki ta tunani akai ki duba yadda Allah ya gina rahama saman nan ki dauka sai ki ce kai wai a duniya akwai wata gwamnati akwai wani technology da ke gina wannan saman malaman kimiyyar ma cewa suka yi mene a cikin saman abubuwan da aka sa wannan tauraro kwara da zai faru zai danna duniya ne to wai me rike su a sama duk nauyin tauraro da aka ce kwara ɗaya da zai silmiyo zai mene zai danna sama zai danna ƙasa gaba ɗaya to me rike shi bai silmiyo ɗin ba rana ko za ta faɗo ina sannan an ce kilomita miliyan nawa ne tsakaninmu da rana kuma sai ki kalli fa'idojin da ake samu tsakanin wata tauraro da rana ɗin sannan ki dubu a fa'id da ake samu yammaci irin wannan da kuma in dare ya yi fa'idar da ake samu idan mutum ya tsaye wannan tan zai sha mamaki za ku dole mutum ya sallama ya tsara wa Allah maɗaukacin sarki cewa lalle wannan gwani ne sannan kuma ba zai yi wannan abun haka nan ba wani fa'ida ba wata ma'ana ba shi sa ga musulmi musulmi wanda ke da imani sai ga cewa shi kullum yana tafiya a cin basira amma kafiri banda maganar duniya nan ba abin da ya sani ya yi gida mai mota ya gida mai kyau ya yi mata mai kyau ya ajiye kudi account da yawa in dare ya tafi globe rayuwar kenan amma musulmi ba haka yake rayuwa ba kullum me yake rayuwa yana rayuwa ne a wajen wannan abuwa rabbana ma khalaqata hadha ba'ilan subhanaka fakkana azaban nar ku kanku nan Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun ku mutane ku kalli kanku ashe ba akwai aya da zai sa ku imani da Allah din ba ku yi imani da manzannin Allah afala tubsirun ba ku da basira ne ina fatan fahimta so wannan na yi dogon wani bayan da aka wajen shi ne don kwaɗaitar da mutane ‘yan uwa su fancewa zaƙin da ke cikin nazari a game da halittun Allah maɗaukacin sarki halittun ƙasa abin da ke gida ke ki kalli duwatsun da Allah sa ko ku faina ko da ku faina wannan don Allah ku za ku kalli wannan aiki da Allah duka duwatsun da ke duniya fa da Allah ya halicci ƙasa sai yasa tana tangal-tangal kaman tabo wanda inda Allah ga dama sai kyale mu haka zamu ringa tafiya ke a ce daga gidanku tuttabo ne zaki zo nan masallaci ya zaki ji hmm a ce kuma akan tabo zamu ringa kwana kin ga da duk da wanda ta zo ta dan wanke kafar ta nan kafin ta shigo kenan misali ko ba haka ba to amma ku duba cikin hikima da rahama ta Allah sai ce wa alqafil ardi rawasiya antami da bikum sai Allah ya ɗaukar duwatsu yana jifa da su a cikin ƙasa rawa suka zama ƙososhi da suka daɗe ƙasa ta tsaya ka an tami da bikum Allah ce mun haka ne ba don muke bukata ka ba saboda ku bayi kada ku ringa yawa ƙasa tana tangal-tangal da ku kun ga da a ce ƙasa an batta a irin wannan to ya za mu ringa mota za ta tuku kenan ina fata kun fahimci wani abu duk kafewa za ta ringa yin mota kenan amma har mun yi amma rahama Allah sai sa duwatsan nan to ku duba kuma irin karfi na Allah ka duba dutsen wannan dutsen fannin abin nan ku faina ka san har zai ba na ƙor da aka za ta cizge shi ko to amma haka Allah saboda girman Allah da karfin Allah daukan sai ga kaman kai ne ka dauki irin wani abin kan ga jejjefawa haka misali kul kul kul to sai ka ga to wani irin karfi Allah kuma ke da shi kenan ku duba dutse irin wannan na zuba da irin zikin maljaro wa irin wannan manyan duwatsu da ake so a duniya almuhimmu da yanwa shine na tafakkaru fi khalqis samawati amara na rabbuna an natafakkara fi ayatihi ubangijin ya umarce mu ringa tunanin game da ayoyinsa wanda in muka yi zamu ga cewa to ai ashabul kafi nafila ne cikin nafilfili ba su ne mafiya ba mamaki cikin ayoyin Allah ba Allah samu dace Allah ce izawal fitatu ilal kafi yayin da wasu masari samari sune fitiya fitiya jami na fatan izawa lokacin suka taru suka koma zuwa kaf al'awa ay zahabu wa takhadul kafa ma'awan suka je suka dauki kaf wannan kogo zama su nan ne maboyarsu nan ne gidansu faƙalu suka haɗu suka ce rabbana atina min ladunka rahma ya Allah ubangijinmu ka ba mu rahama daga wajenka wa hayyi lana min amrina rashada ka sauƙaƙe mana shiri a cikin dukkan al'amuran shine wa hayyi lana min amrina rashadan ka sauƙaƙe mana shiriya a cikin dukkan al'amuranmu a cikin maganganunmu a cikin aikinmu a baccinmu tashi mai Allah ka sa mana abin da zai dace da abin da kake so ina fata an fahimta kun ga wannan aya ita ma tana wani mene cewa na farko dole mutum ya zama yana addu'a ko ko abu na farko da ke nuna mana shine alfiraru biddini shine mutum ya gudu tsira da addininsa in za ku lura da kyau wannan abin ya maimaita a cikin musulunci ina fata an fahimta annabi lut ya ce ni zahibin ila rabbi ko ba haka ba annabi ibrahim ya yi hijira da addininsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hijira sabon manzan Allah sun hijira sun iya haƙura sun ƙauracewa abubuwan da suke na rayuwarsu saboda tabbatar addini da haka yi mu ma a zamanin muke ciki duk inda ka shiga kaga addinin ka zai tabu to ya kamata ka ɗauki matakin kare kare addinin naka amma za mu nuka cikin kurɗabi insha Allah wata kila sai mako mai zuwa akan ita wannan matsala din abu na biyu za mu ƙara fahimta ayar shine mene ko da kana biyya ga Allah to kina buƙatar kuma ki ringa addu'a Allah ya tabbatar da ki kun fahimta yanzu waɗannan mutane matasa sun yi baran-baran da danginsu akan addinin Allah aka ko aikin addini suke to amma suka ce wa hayyi lana min amrina rashada shi yasa aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi da kanshi yana addu'a yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika manzon Allah kenan aka ce manzon Allah kai da kanka na wannan addu'a ce i ai zakatan bayan Allah suna yan yatsun tsakanin yatsun Allah yana juya su duk da ga dama kake ce ai na haddace Qur'ani da mu aka bude Darul Hadith Salafiya da mu muka je wa'azin da maturu mu muka musuntar da su wane ne kai baiwa Allah baki san Allah bane tukuna wannan kam alama ce cewa za ki ƙarasa lafiya insha Allah amma kai ki yanki kai ki yanke tukuna ki ci gaba da addu'a tukuna kun fahimci wani abu kan wani ya rudu da aikin da yake yi cewa wai dan shi yana wani aiki na Allah cewa wai shi shike da shi yanzu ya tsira a bayan Allah bari tukuna su Umar aka ce Umar ai ko kun more sai ce wa ai aljanna ni sai na sa kafa ɗaya ta shiga ta dama ta guta biyu sannan zan tabbatar tukuna sai an gama tukuna to yau ba kwa gani annabi ibrahim annabi ibrahim ba allah ne sa shi gina ka'aba ko ya je yana aikin da allah sa shi da ɗan shi wa yi yarfa ibrahimun kawai da minal baiti wa ismailu ibrahim ya je yana gina ɗakin ka'aba da shi da ɗan shi ismailu wanda ya ce a to shi kenan tun da an samu aiki muna yi mu shi kenan mu huta sai ce mene rabbana taqabbal minna allah fadanci muke ka anshi wannan aikin da muke yi la haula wala quwwata illa billah tsakanin Allah Allah kyauta al-ittirab yaudaruwa da kai da muke a zamanin nan yayi yawa yaudaruwa dan kai ustazi ne dan ke ustazi ce dan kin haddace qur'ani dan ki ce kina makaranta kaza ku kuna kaza sai mutum ya zama malam ma bai bibiya wasu ayyuka na shi ya riga gan wai ina ne zai gyara ma aikin shi sai mutum ya gan kamar shi kamar an mai wahayi shi kenan su ba su da matsala wallahi dole mu ringa cikin din ayyukan mu kuma wallahi ina kai na nasiya da dole zai ji ni shine mu ringa kankan da kai ga ubangiji Allah madaukakin sarki muna yawan istighfari muna roƙon shi Allah ya sa mu gama lafiya za ku tana hadisin arba wani hadisi ai ko inna hadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu bainaha illa ziraun mutum zai zo yana aiki a zahiri fi ma yabdulin nasi mutane zahiri suna ganin yana aiki ɗan aljanna yana tayi su ne masu kaza suna wanda da za a tabbai mutanen da ke rayuwa cikin tare da shi za ce ai wannan ɗan aljanna ne amma hatta ma yakunu bainahu bainaha illa zira sai ya zama gab da rasuwar shi biyo ce zira'i ɗaya da mutuwar shi ba fa ya amala bi amali ahlin nar sai zuwa aiki irin na yan wuta fa ya da kula sai zama dan wuta kuma kuma wa inna hadakum la amalu bi ahmali ahlil janna an ahlin nar wani kuma zai zo na aiki na yan wuta a zahiri ina fatan fahimta fi ma dan a ƙarwar ruwa ta ce fi ma yabdulin nasi a zahiri a mutane miwa wancan da yake ta aiki na aljanna ko hala akwai riya a cin aikin amma mutane suke ganin aikin arziki yake yi ya zo ya gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya biya mutane aikin haji ya kai dangin shi haji ya biya musu mai wani yafi akwai riya a cikin wannan abin amma a wajen mutane fa mutumin kirki to tai wancan kuma yana yana aikin a zahiri ana ganin aikin banza yake yi mai wani da wata kyakkyawa aniya ko kuma akwai wani aiki rufe Allah na musamman don kada a je lahira mutane su to wannan ya aka yana aikin kirki zama kaza shi sa sai Allah sai sa ya aikin banza wanda kowa zai shaida mutane zama shaida su ba to wancan shi ma wanda a zahiri na aikin banza din idan karshe zo sai Allah sai ya koma ya aikin kirki sai mutum shiga aljanna da haka kunga wallahi mu shafa wa gemu mu ruwa aka ce in kaga gemu dan uwanka ya kama da wuta kafin ka je kai gudunmawa kashe wutar ka fara shafawa naka ruwa tukuna kowa cikinmu ya dinga wayar aikin da yake mu sa ikhlasi mai tsanani a cikin mu ringa tabbatar da abin da muke yi Allah muka rufa da abin da muke yi kuma duk da haka mu ringa addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala ta'atika ya muka sabbit qalbi ala dinika mu ta wannan addu'a din ina fata mun fahimci wannan abu wallahi sai da addu'a yanda ku ji wannan matasa sai ce rabbana atina min ladunka rahama wa hayyilana min amrina rashada Allah ka ba mu rahama ka sa mana shiriya cikin al'amuran mu gaba daya to sai mun roƙon shiriya kuma shine abin da Allah ya koya mana cikin suratul fatiha kullun kika zo sallah sai kin ce mene ihdina siratal mustaqim me ma'ana ihdina siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu miƙaƙƙiyar hanya ko ato ba yanzu ba kan miƙaƙƙiyar hanya kike ba wasu sun ce fasara siratal mustaqim shine al-islam siratal mustaqim shine al-qur'an sirat to yanzu ai duk musulunci muke kuma qur'ani muke bi ko to amma me yasa kullun kika zo sallah sai kin ce duk rakka sai kin ce idan siratal mustaqim ana notified ɗinki akan wannan ma'anar ne kakki saki akan neman shiriya da neman karasa akan shiriya kun ga azumi ya zo gashi ya zo ƙarshe don haka mu addu'a Allah ya sa mu gama mu yi Allah Allah tabbatar da mu kan shiriya kuma ya mu gama lafiya Allah in ka tashi kashe mu Allah ka mana kyakkyawa cikawa Allah ka sa mu cikawa da babu da na sani duniya da kiyama akanta ina fata kun fahimci wannan abun Allah sa mu dace kuma da yawa mun ga wanda suke mutanen kirki a ƙarshe sun canza mun ga mutanen banza sun canza je wani ke ga wata magana cewa wai ya ga wata ustaziya a wani abu da ke da suna wai ko kun san shi a ina san kun san shi wai shi a baya challenge a baya challenge a kun san shi ba ba ku san shi ba a akwai wanda suka san shi in ku manyan mata ba ku sani ba su yara sun sani ko ba ku sani ba duk masu facebook sun san da wannan magana ku dai bayan allah to kuna rike da ƙur'ani kuna ta karatu abin ina ba ta fahimta amma 'yan mata sun san abaya challenge me abaya challenge wata shegantaka ce ta fito a wannan wata ramadan din a wannan wata inna lillahi wa inna ilaihi a rasa shegantakar da za a bullo sai wa azumin nan wai yara ne 'yan mata wannan fitinan 'yan mata da samari ne wai yarinya sai ta rubuta wanda ta fara yi wai abaya akwai abaya ta dubu ashirin ko har fiye da ashirin wannan dogon rige kawai a ba wai ɗan taimiyya ce ta dubu ɗari uku akwai a baya ta dubu ɗari uku amma ba ku san ƙima kuɗi ba to ɗari ukun aka sa in kika zo kowa zai gane ta ɗari uku kika sa ko ce da ke watan sa a tabbata ta dubu goma za ta fi fita kewa watakila ko tafi burgewa ma watakila wato akwai mental affection a cikin ƙwar mutane da yawa wallahi kawai matsalar taɓa ƙwalwa riga ta dubu ɗari uku a lokacin ga inna ga gugu ga ya fendo ya gwalgwal duk suna fama da kaya tsimo kara ke ki sa rigar dubu ɗari uku kuma ba za ta ƙara maki tsawo ba ba za ta sa fata ki te kyau ba ba za ta sa kuma ki fi kowa ba yan uwa mata ku an ga tunani cikin al'amuran nan wallahi to wai a baya ce suke sai yan mata wai samari sai wata ta fara ce wa miji saurayinta ne sai mata ya sa ta sai mata a baya ta dubu ashirin da sharaɗi mai sharaɗin ita kuma in azumi ya fita za ta ba da kanta gare shi gaba ɗaya wadda ita ce fitinar da aka shigo mana da wannan azumin da haka sai ta fostin ni ga na wasu saurayin ya sai min a baya 20,000 ga kuma sharaɗi ke ciki in ke naki saurayin ya isa sai maki shi ke nan fa sai abin ya bibiyo kun kowace ita ma sai ta fostin ni ma gashi an sai min a baya sai zama wato ya zama kalubale ga sauran 'yan mata wadda ba a sai mata ba a baya ta dubu ashirin da wancan shan ita makaman ta zama banzan garki ta zama banzan garki har ta kai ga 'yan mata suna fasting cewa da Allah wayo a baya wayo a baya banda a baya ko za ka siya ikon Allah wato rabanci ku dai ustazai ne sosai mala Allah saka muku alkhairi eh akwai da wanda sun sani da alama sun sani su ba su sani ba jama'a ina za mu kai wannan masifar to kun sa abin da ya taso da wannan maganar wata yarinya ce ustadiya daga wani set ana ganta tana rubuce rushiyar ɗan sabuwa addini ita ma sai ga ta tefosin wai wa zai sai mata a baya yanzu ka ga wannan hali ake ciki ke da muke sare kin zama daƙiya mai kira zuwa ga Allah kuma ke ce da wannan abu ka gamawa da gamawa lafiya yana da wahala gamawa lafiya aziz abu ne mai wahala ba kan wannan muke nasiha duk wanda ya fito da wannan shaidanci in yana rabon shirya Allah ka shirya da shi ya Allah in bai rabar shirya wannan mutumi yadda haifo da musulmi matsala Allah ka fa mai da matsala a rayuwar shi Allah ka tarwatsa shi Allah kakka sake ba wani irin shi dama irin kirkiro musulmi irin wannan masifin yanzu lalacewar da 'yan mata za su yi bayan sallah sakamakon wannan tsinanni a baya ɗin Allah kaɗai san irin wannan abu yanzu ba har ya zo abin tsoro baka ga yarinya da baya yanzu in sallah ce duwa da ka gani da a baya kai da ka san wannan abin me zai faru don haka ni wala kona da kuɗi ban sauya ta a baya ba ko da kuɗin ba zan sa da sallah ba zan bata ni ina da ita ma ko wallahi ko matata ce kan ma wani zarge ta wallahi zan zan ce a aje ta gefe can sai lokacin a baya challenge ya wuce tukuna wa sani ma ko ba zai wuce ba da haka ku iyaye ku iyaye sai ku zara kurra an kawo aiki a baya yes saboda yanzu akwai wani masifa kuma sai kirin gaban wayar aiki kake bata da wannan waya android tana ta da baki iya ba dole ki dan koyi don kima ki san za an gai a rayuwa hajiya kake zauna wannan rakani kashin kawai ita kike da ƙira ita dan android ne ke dan koyi ya ake shiga waje kaza waje kaza suna kuma da mugun wayan matan nan sun yi wayan nan sosai yanda ka san da su aka halarci abin to sai ki sa wanta ko ku ringa binciken wayan nan me wa ita ma ta posting wayo a baya ko ta posting wa zai sai min a baya har hoton ba a sama gashi nan idan an kawo aiki a baya wani mataki za ki ɗauka to alƙawarin da aka yi kuma ba an kona shi kenan eh sai ki sai ki hikima yanzu abin ya koma sai hikima madadin kona ko masifa sai ki kira shi saurayi da su a wani su Allah shi mai a to madalla ki ce ina son ganin shi wani mara gaskiyan fa ba zai zo ba don da yawa samari in sun joje yan mata aka ce su ana son ganin su sai gaba ka ƙara ganin su ba sai dai shege can ya ɓoye a waya yanga waya da aiko mata sakonni suna wuce ta gaban ki suna shiga wajenta wallahi kina zaune kina masifa kina ja mata wazi ƙarshen ta tana tana kallon waya ta can ana turo mata sakonni ana chatin ta a gefe misali an kaza da kaza tana abin nan to ku ringa binciken wayoyin idan kiga an kawo maki madan masifa to sai ki shawo kan lamarin ta hikima ya zo din zo yi wannan abaya da ka kawo kaji kaji abin aka ce ah wallahi hajiya ni dai nan Allah tsakanin da Allah kawo ce ah na ji tsakanin da Allah ka kawo ma da Allah shi albarka amma wannan abaya dauka ka tafi da kayanka kuma kar in sake ganin ka a gidan har sai in iyayenka sun zo ku lura samari na wata shegantaka in ka ce iyaye su zo sai zai su ɗauki hayan wani tsoho musifa ce ga ta nan kala-kala sai su ɗau hayan wani tsoho a ba shi ɗan dubu biyar dubu goma sai zuwa ai shine a matsayin wane shine walin wane ɗan lami ne ko tanko ne gashi shi da waliyinsa ai to menene an zo ai magana ne to shikenan ka zo ai to an ba shi an sa sadaki kaza kaza sai kina nan da shi baban da wai kuna murna ai wacce ta samu miji ai ma an zo an yi magana ku ringa bincikawa in ma an turo ni tsohon kai e ya kuke da wannan yaran a ni ni baban shi ne ko kanni baban shi ko kanni maman shi ina ne gidanka ina ne gidansu dangantaka ku je har unguwar ku ringa bincike ku tabbatar da wannan magana ku ringa tabbatar da magana tukuna shin mi alakan wani da wani tukuna ba kawai da wani ya zo ku jiki na rab an kosa arabu da yaniya ta koma ta bar gida ba ku je ku jefa ta ma abinda ku da ba za a shekara ba duk za ku fada cikin dana sai da ku da ita na fatan fahimta don da ya kawo a baya ɗauka cikin hikima ki mai da mai a baya kayansa kada ya sake zuwa gidan kuma mene a yi ƙoƙari kuma inda ga sai ke turo a yi magana ko ku daina wannan abin kullum malamanmu suna takantar da mu irin wani ɗabi'un da muka sa aure yana lalata mana tarbiyyar rayuwa tsakani da allah bayan allah yaushe za a ce wai za a aure ke sai kin ɗauko wani gagarumin rikici sai kin wai har da TV ake kawai ƴan mata ma sai an sai TV irin wannan sai an sai me yake sai an sai fridge sai an sai har da keken dinki wasu ke hadawa ma eh sai an sai wani to da Allah ya wannan wahala wannan dawaina da aka sa ta ƙarya kawai ku ka hana kanku sakat zaki aurar da ya sai kin je kin ci bashi sai kin adashi gida biyar kina adashi a tudun jikun kina yi a tudun wada kina yi a Zariya inda ba a sani ba duk dai wake har haɗo dai wai a kawai yarinya talabijin min plastic ne ko menene gashi nan da fridge da waye da waye abin nan da da ƙaryar banza kawai shi kuma mai gida shi kenan ba shi zauren gidan wane alhaji wane yaya wane wai duk yana neman da Allah a bashi zai aure da ya kawai dan za a aure da ita aure fa shine na baka na ansa sadaki kaza gashi na biya banda shi zan biya nan gaba shi kenan aure fa an gama ku ga wani abu wanda ke aure mu da wannan ba a musulunci wani shine aure kana so eh to nema sai ce nazo ina neman a bani auren wanci a bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi to ni ubanta na auren maka da ita a bisa sadaki dubu kaza shi sai ce na amsa zan biya ko kuma ga kuɗi shikenan an gama aure daga lokacin ta zama ta shida zai bingiri a lokacin za ta ci gadon shi shi ma da zai ɓingila kai zai ci gadonta to amma sai a ɗauki wasu al'adu malan a ɗora kaza a ce za a yi kaza kaza shi sa sai a kasa auren shi kuma saurayi sadaki sai a ce an sa sadaki naira dubu ɗari da hamsin dubu ɗari da hamsin wallahi wani yaron bai taɓa gan dubu hamsin a hannun shi gaba ɗaya ba sana'ar da yake express ce zai je ne a wuni ya samo dubu uku ya dan biya balance sauran ya dan cefa ne abin nan wanda da wannan kudin wannan mashin din zai iya hibdama da tafi ta miliyan daya a ɗin shekara ko wani abu amma dai kudin a hannu bai taba ganin su ba ke kuma kun ce wai sai an biya dubu ɗari da hamsin sayar da ita za ku yi ana sai da mutum ne sannan kuma kin ashe dubu ɗari da hamsin dubu ɗari da hamsin zai kashe maki kishin aurar da yarinyar to amma kuma mutunci ya tafi ba shi yana ganin ya biya kuɗi ne ba dukkan mu nawa suka shekaru da yawa duka ba haka iyamu suka yi mana ba wallahi iyamu sun sai mana mutunci na san a da aure da ke zaune za ka an ce wallahi kin ci darajar baba ma'ana mata takan zama kaman kanwa ga mijinta kaga ai kanwa ka ba da ka jefar da ita ko to lokacin haka za a yi gumurzu amma saboda mutuncin da iyaye suka yi mata suka yi mai sai ga ba zai iya komai ba yanzu ko tun da abin ya koma commercial ko mai za a ce da shi kenan business kawai kwana biyu sai ki je na ɗirka mata duka kawai malam ku kira shi ma ce ba zai zo ba ba mutunci da haka ku sauƙaƙa lamarin aure ku mata ku ke tsawala shi galiban mata to ku sauƙaƙa lamarin aure ɗin nan a ringa aurar da yaran nan a huta da a baya challenge ɗin nan a huta da wannan tsohon bukukuna da ake da su gasana don Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye amana da Allah ya ba mu da da yawa gidaje suna lalacewa ne sakamakon mata da yawa gidaje na lalacewa sakamakon mata za ka iya samu namiji jajirtacce na can wuya zai zo ta masifa ya ce kaza yi kaza yi kaza tana an tana ta kurbu da shi masifafi kurbu da shi ba dai zai fita ba shi kenan kana fita da masifaka ka ba da doka kan wance a bari ta fita kan wance ta kaza wance wane kaza ne kaza duk ka ba instruction ka tafi eh zan rubu da shi shi masifaffe kan ku je ku abun ku haka ake yara ai shirya tana hannun Allah ne to ai ku ne Allah ta za ku dora yana kan shiryar tana hannun Allah amma kawai Allah ne zai jeho musu kuma kin manta da Allah zai tambaye ki to ku mata ku ji tsoron Allah ku taya mazajen ku wanda abun kun ga je ainihin maza wa'azi ko yadda daga mata suke wa karau kai da kai ƴaƴa makaranta to kuma sai ku makaranta kuma ku zo ku taya ruguza tarbiyyar su a gaban ku da sallah za ga ƴan mata suna wannan dinkin tun yanzu ma ake dinkin a gaban ku ake a gaban ku ƴan mata za su girki su kai wa mazaje a gaban ku ta ta je gidan su ware duk a gaban ku ake wani abubuwa din fa shi mai yawa baba yana ce yana mazurai an sa niqabi an sa hijabi san me akai ba amma baki a gaban ki za a yi komai ina za ta zai ce mama ce ta aiki ni to zai ce ba za ta aikin wata ba ne don allah ku tsoron allah ka wani abuwa ɗin allah samu dace allah kare mu daga sharin a baya challenge allah kare zira'amu da haka kuma 'yan kwa mata ku faɗakar da junanku kan wannan shegantaka da ta fito don na gayu a not a waya Allah samu dace to wannan shine daga cikin fa'idoji kenan wa hayyi lana min amrina rashada Allah ka shirye mana ka sauƙaƙe mana shi da cikin al'amuran mu kuma mu dage da ƴaƴan nan addu'a mu ringa yin sadaka saboda Allah shirye mana da su mu ƙara nafilfili da ake alhaji mu Allah Allah shirye mana da su ina fata kan mu gaji ko da yaro ya kan gare ko ta kan gare kan ka taɓa sallamawa ka dai ta kokarin gyara kana addu'a kana sadaka komai zai iya gyaruwa a hannun Allah yake abin Allah ce fa darabna ala adhanin fil kafi sinina adada sai muka sanya masa san bacci darabna ala adhanihim wato sai muka ai muka sanya hijabi a cikin kunnuwansu na bacci sinina adadan tsawon shekaru masu yawa shine Allah zai ba mu bayani a can gaba cewa tsawon shekara 300 suma ba asnahum daga nan kuma bayan wannan shekaru suka wuce sai muka tashe su lina alama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada lina alama dan mu san ko kuma dan mu tantance ayyul hisbaini cikin bangarorin guda biyu wanne ne ahsa lima labithu amada suka fi kiyaye tsawon adadin da waɗannan matasa suka zauna a kogo din kun fahimta alhizbai din da ake magana nan bangaren guda biyu wasu malamai sun ce tsakanin musulmai da kafarai in za ku tuna da aka gano matasan sai ba aka kasa gida biyu fa qalibnu alaihim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim wasu suka ce ai masu gini a rufe wannan wajen kawai wa qala alladhina galabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida wanda suke rinjaye su ne musulmi a lokacin ka ce a ginin masallaci kusa da wajen a ringa tunawa da su a waccan shari'ar tasu kenan to wayannan sai ka rubuce wayannan suna cewa shekara kaza ne wayannan na cewa shekara kaza ne jama'a na fata an fanci wannan abu eh wai kuma suka ce a lina alama ayil hizbaini ahsa lima labithu amada a su kansu su samarin ne suka samu sabani dan sun ce kam labithum qalu labithna yawman aw ba'da yawm sai suka wasu ce labithna yawman baccin wuni ɗaya muka yi malai suka ce abin da yasa sun fara baccin ne misali da safe sai aka tashe su da yamma da aka kaga wuni ke da abin da zaka ni suka dauka wuni ɗaya ne kenan ko kuma bangare sai suka sa su kan su rabu gida biyu shin kwana ɗaya ne ko kwana biyu amma da suka kallo su alamu haka sai suka ce kai sun dade suna baccin nan ba shi za a suka ce rabbukum a'lamu bima labithtum ubangiji ku shine fi sanin adadin kwanaki da shekaru kuka a wannan waje din amma mu Allah ga ya cewa shekara na suka yi dan da ya ce wa labithu fi kafin 300 sinina wasdadu tisa sun shekara 300 ne idan kuma aka yi lissafin kamariya shamsiya a shamsiya kenan to zai kuma da 309 kenan shekara 309 a lissafin wata-wata kamar wanda mu musulmi ke amfani da shi kenan ra'am muharram safar kaza da kaza zai zama shekara nawa 300 kenan ko a shamsiya shi zama shekara 300 idan aka koma kamariya zai kuma 309 idan aka lissafa to Allah ya ga mana hakikanin shekara nawa wayannan matasa suke a cikin wannan kogo din Allah samu dace to akwai fa'idoji da malai ce ya fitar daga cikin wannan ayoyi din daga cikin fa'idojin da ke cikin wannan ayoyi din malam yace taqriru nubuwatir rasuli bi ijabati sa'ilina an ashabil kafi wannan ya ƙara tabbatar mana cewa manzan Allah gaskiya ne annabta shi gaskiya ce ta yadda aka tambaye shi abin da ba wani balarabe ne san da shi kuma ya ba da amsa da bayanai dalla dalla abin da su ahlul kitab ba su da wannan bayanan ba domin su rajaman bilgaibi ne ma suna da wasu abubuwa ne amma namu da yazo a Qur'ani keke da keke yaki ne yazo akan haka din wannan ya nuna mana annabi Muhammad gaskiya ne alaihi salatu wassalam jama'a fatan fahimta wannan babi ne mai girma da yake bukatar musulmi su ƙara imani su zurfi a cikin wannan bangaren al-imani bin nubuwa shi yasa malamai suka rubuce rubuce akan haka imam baihaqi da la'ilin nubuwa ina fatan fahimci wannan abu da la'ilin nubuwa abu ne amshi ma yana da shi da sauran malamai suka da la'ilin nubuwa da la'ilin nubuwa daban da kuma littafai da aka yi na tarihi manzon Allah irin sa a shifa da suwaye duk dai don a samu ka sami yaƙini da cewa abinda duk manzan Allah zai shi gaskiya ne in ka bi kuma ba bata cikinsa to in wannan yana ga cin ɓangarori ke nuna mana gaskiya ne shi ne shi manzan Allah nan makunta ta dari malkitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi min man nasha'u min ibana man nasha sannan kuma wa kunta tatadalu tatlu min qabli min kitabin wa wala takhutuhu bi yaminika idan lartabal mu'minuna wannan sifofi shine annabi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma ya aka yi zo da abin da ya gagaru kowa a duniya har yau kun fahimta sannan bai taba wuce maka ba sanda aka mai wahayi sai san da yake yaro yaro kuma zai yake yawo wani abu anan ba da aka je da shi sham shi ma ana zuwa ba ɗaya wani wani bahira yasa a dawo aka dawo da shi to aka yi kawo wannan kissoshi masu ban mamaki waɗanda aka yi shekaru dubbai kuma ahalul kitaba sun kasa ta abin ina fatan fahimta shi yasa Allah yake cewa wannan abin Allah yake cewa mana cikin sautu Yusufi ko sautu Yusufa Allah yake cewa subhanallahi a ƙarshen sautu Yusufi da Allah yake cewa wannan littafin ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsilal kitabi cewa Allah wannan Qur'ani ba wai kirkira akai ba wahayi ne akai maka gashi kana ba su labarin abin da wuce baka akai abin akwai labarin annabi Adam a cikin Qur'ani akwai labarin annabi wane Idrisa akwai Yusuf akwai Iwane duka ga sanan ga kuma wasu na ashabul kafi da zurkalain da suwaye ina fata mu fahimta wannan da yana ƙara tabbatar da gaskiyar annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma har yau challenge ina nan in akwai wanda yake ganin a'a shi ma zai iya ba gaskiya bane muna jira ya kawo ya zo da wani abirin Qur'ani har yau muna jira Yahuda sun yi wani kokari wasu shekaru baya can wai sun kawo sura like 8 sun kawo irin Qur'ani sun kawo surori guda goma wanda ya kalli wannan surar dariya ma zai fara tukuna ina fatan fahimta su da kansu na suna warwarewa to qur'ani nan a yadda yake kalubalen da Allah ya sa yana nan in kuntum fi rabi ma nazzalna ala abdina fa'atu bi surati min mithlihi idan kuna shakkar annabi kuna shakkar abin da muka sauka masa to a zo da irin qur'ani mu gani hayyo babu jama'a wallahi binciken kimiyya da ake karatu yanzu na kimiyya kun san yanzu duniya ta wuce ne kuke tsammani wannan sauti da muke magana dinnan sautin qur'ani da ke shiga cikin zukata da kwakwalwa da idanu sauti da kake ji dinnan yana yana da wata alaka wata ma'amala direct da kwakwalwa da tunani da gangan jiki ba a samu wani sauti da ke da irin tasirin da ƙur'ani ke shi bai a duniya bincike ne nisa akan wannan abin Allah dai samu dace sai wata ran an zo kan lacca mai suna alqur'ani mu'jizar mu'jizoji da mallan ce za yi alqur'ani mu'jizar mu'jizoji to in Allah ya sa zamu wani lacca din a lokacin zamu zo muku da bincike da aka yi na duniya na ɗan boko fa tukuna na turawa irin yadda sauti da lafazan qur'ani suke da tasiri akwai wani bidiyo kilo na taba gani yaro ne aka kai wa bafaro mai mai rukiya fafaroma wannan da yake ci yanzu aka yi mai rukiya ya mai tofa-tofan shi yaro sai na ta tsandar kuka ina fatan fahimta da ya ga yaro bai kawai sai kama kiman shi iyayen suka kwace shi ina fatan fahimta to sai aka sa kuma ga wani yaro ta tsandarewa da kuka yana ta ihu ana zuwa aka sa mai kiɗa sai ya ƙara ihu ana jin kiɗa aka ɗauko ƙira'a aka ajiye yaron kawai shikenan sai ka je na shiru ko ke yaron kike ihu da fargida da dare ki kama mai karatun qur'ani ki gani ko rubuci zaki ya kama bacci insha Allah ta'ala to me yake da wannan tasiri shine qur'ani saboda kalmomi ne na Allah madaukakin sarki shi yasa mu musulmi muna godiya da Allah muna da yaƙini game da Allah da muke bautawa muna da yaƙini da tabbaci game da annabin da aka aiko mana muna da yaƙini da tabbaci game da littafin da aka sauka mana muna da yaƙini cewa da Allah da muke bauta da annabin da abin nan ba za su cuce ba ba za su kai mu ko ina ba zuwa sai zuwa ga alkhairi Allah sa kuma haka kuke jin wannan abin a zukatan ina fatan fahimta Allah sa mu dace to wannan kenan malam kuma yake cewa na gaba shine tauhid wa taqrir tauhid akwai kuma tabbatar da tauhidi a wannan aya da makaranta na biyar ce istijabatu lahi du'a a ibadahul mu'minina yadda Allah ke amsa addu'a bayin sa mu'minai ina fata an fanci wani abin Allah sa mu dace to abin da rige mana mun ce takwas ina za mu dan kara ko to kara bala bismillah
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نعم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا asbuk an Allah ke cewa nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq Allah ce mu ne zamu labarta maka labarin su kuma da gaskiya ba irin na banu Isra'ila ba nahnu naqussu alayka mu ne zamu labarta maka naba'ahum labaran su bil haqq da gaskiya innahum fityatun waɗannan sama da ake tambaye ka da su ya rasulallah lalle su wasu matasa ne Allah ce innahum fitiyatun ake tankiri saboda a azzama sha'aninsu kuma a nan wajen saiwa sun wani bajinta cewa wasu matasa ne amanu bi rabbihim wanda suka yi imani ubangijinsu Allah maɗaukakin sarki sun gazgata shi ne da shi a zukatansu wazidnahum huda mu kuma muka ƙara masa shirya sun yi imani da ubangijinsu mu kuma kai mene muka ƙara masa shirya Allahu akbar kun ga da aka ce Allah na shirewa yana batarwa Allah yana shirye da wanda zukatan ke shirye da shirye ne kuma yana batar da waɗanda zukatan ke shirin bata ne suka zaɓata duk sanda ya zama zuciya shirke da shirya Allah ba zai batar da ita ba shi sa kula Qur'ani Allah ya ce fi qulubihim maradun to fasadahul marada falamma zagu azaga Allahu qulubahum fazadahum rijisan ala ila rijsihim ma'ana sai zukata ta zama mummuna sai Allah ya hada ta da abu nake wal man kana fi dalalati falamdullahu rahmanu madda Allahu akbar Allah ce duk wanda yake cikin bata to Allah mai rahama sai ya kara mai bata kajin da Allah ce mai rahama kaga Allah mai rahama mutum na bata ƙara bata to kaga abin ya tsananta kenan so zukata da kake ganin Allah na ba su shirya ko ga Allah ya hana su ya danganta da irin shirin da kike da shi ne idan ya zama kina shirin an san gaskiya kina shirya ki ba Allah to Allah zai ta ƙara maki shirya kuwa wallazina amanu wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wanda suka nemi shiriya Allah zai ƙara masa shirya ya ba su tsoron Allah a zukatansu da haka wani na kantar da mu kenan mu zama kodayaushe a shirya muke da amsar shirya Allah da saƙon Allah mu zama shirya muke da ɗa'a ga Allah amma in Allah ya leƙa zuciya ke ga cewa kunni aya tana karantawa ne tana kwana tana bin bayan kunninki zuciya ke ba shirya ke a shi saƙon Allah da manzan Allah ba to ba za ki amfana da duk wa'azi da za a yi ba halakka ce ta ƙaruwa gare ki Allah sa kun fahimci wannan abin mu tsarkake zukatanmu sai Allah yake cewa wallazina tadaw ba amanu bi rabbihim wa zidnahum huda sun yi imani da ubangijinsu sai muka ƙara masu imani kuma wannan kuma na tabbatar da aqida ahlus suna cewa imani abu ne da yake an san karuwa ko raguwa yanzu ku je ku tada masallatanmu masallatanmu yanzu sun cika wallahi masallacin mai anguwa da muke sallah can dadi zai wuce 'yan sahu da muke sallah amma yanzu hakan gada har ƙetaren kwata haccan ko ina an cika yanzu saboda Allah ya ɗaure shaidanu amma ƙarshen ta azumi na wucewa sai gaban koma yadda ake asali sai masu kyakkyawa zukatan za su daure nan ma masallacin za ka ake cika nan da can ko ina haka za ka fa an cika wajen nan gaba ɗaya amma azumi na ce zaka abin nan to zukatan da suke an shirya an san shirya Allah zai tabbatar musu ita wanda kuma basu shirya amsar shirya ba ko sun ji azi ba zai musu tasiri ba kun fahimta kuma za ki ringa tankwara zuciyar ki ne wajen biya ga Allah an ce kaza babu kyau ko ke kuma kina so to ki hakura abin da ke so ki ba abin da Allah yake so sai ki wa zuciyar ki training akan haka sai ga abin ya zama ki ɗabi'a Allah sa mu dace Allah ƙara mun ni da ku gaba ɗaya ƙara mana shirya Allah ce warbatana ala qulubihim haka muka yi dauri muka yi kuli a zuciyarsu ma'ana shadadna ala qulubihim mun karfafa zukatan waɗannan matasa din id qamu fa qalu rabbana rabbuna rabbus samawati wal ardi lokacin da suka miƙe a gaban shi sarki duka yanusu suka miƙe gaban shi suka ce rabbuna ubangijinmu wanda muke wata shine rabbus samawati wal ardi ne ubangiji sammai da ƙasa sun jefa mai kenan kalubale challenge kai da kace a bauta maka kai sama da ƙasa ne kun san wani sarki ne a zamanin sai da awashi ma Allah ne wanda malamai suke ce da shi suna shi sunan shi da kayanunsu wannan duk malamai ke faɗa ba hadisi zo ba sunan shi sarki da kayanunsu shine yake cewa ai shine ubangiji a wani lokacin a ringa bauta masa to matasa suka tashi suka ce rabbuna ubangijinmu da ba kai ba mu ubangiji shine rabbu samawati wal ardi ubangiji sammai da ƙasa so kai ma ubangiji sammai da ƙasa ne kai to ai ana da sama da ƙasa tun kafa haifi ubanka koko ga kenan kai baka cancanta abota maka ba to amma ka ku gane ku gane cewa wannan magana ba mai sauki bane ka samu irin wannan mutum ka game wannan magana ka samu azzalimin sarki mai sojoji da 'yan sanda da gidajen rai da igwa-igwa ka tashi ka gaya mai abin da rubuza mulkinsa ya za ku kare ba ku wani lafiya da shi ba to amma irin faɗo wannan magana sai Allah ce maike ka shine Allah ce wa rabatna ala qulubihim muka karfafa zukatansu wata gaskiyar sai irin su malam albani sai irin su malam jafa yau ba akwai malamai a ƙasar ba me yasa wa aka ji shiru kamar an ci malam ya ci shiro ya ci mene ne ya shiro ake cewa ko shiru akwai gaske da faɗa wai ɗan abin da muke ɗan kwatantawa a nan wajen ɗan abin da muke faɗa wanda bai kai na goma da su malam albani cewa ake yayi tsani a ranka sassautawa wasu na ganin mu mu cire wasu kalmomi da ake faɗa ni na ganin jahilci ne malam tunda annabawa ake aika su ba taɓa aiko annabi mara fasaha ba ba taɓa aiko annabi mara haƙuri ba taɓa aiko annabi da bai iya wa'azi ba amma suka kare da mutanensu farikan yaktuno farikan yakdibuna ko taktuno wasu annabawan an kashe su me yasa kashe su saboda ba su iya faɗin wa'azi ba saboda ba su da hikima wajen wa'azi to wannan ai sunnar don zai faɗi gaskiya ne a kashe shi ina fatan fahimci wani abun kuma wanda aka kashe ai ba asara suka yi ba mala albani asara yi la mu abun alfaharinmu ne yanzu ya zama malam albani muna sa mai da ya yi mutuwar shahada abun alfaharinmu ne cewa malamin malam jafar shi ma ya mutuwar shahada mu abin da muke fata kenan ba asara ba ce kuma kuma ita ce sunan rayuwar mutum bai kaje kanta ƙorani ka gani ina ne ga sanar birjik a cikin ƙorani ya kafa ƙorani ciki da bai ɗin shiga yana ba labarin irin da aka ma aka da wanda aka azabta saboda allah maɗaukacin sarki kuma ba wai dan ba su iya wa'azi ba ba kuma dan ba su da hikima ba saboda sun faɗi gaskiya kawai to wannan suna ita ce in dai za a faɗi gaskiya to dama za a haka amma kuma ita gaskiyar ko da an kashe mai ita to ita kuma ki Allah ke ɗaukakawa ko kun da wani abu yanzu ina fir'auna da annabi musa da fir'auna waye wulaƙanta fir'auna ya wulaƙanta amma ka kumanta ya kashe banu isra'ila ya yanyanka ya yi kaza ya yi kaza ya wulakanta ya fi ƙarfinsu gaba ɗaya har suka gudu suna gudu a guje banu isra'ila fir'auna ya biyo su da runduna wayo allah musa ga yanin fir'auna ya kusa ce kakku damu inna ma iya rabbi sai hadi allah ya sa ruwa ya buɗe mutanen banu isra'ila suka shiga fir'auna ya ga arhashi ma da mutanensa shi ma suka faɗa musa da mutanen wasu wace allah ce ruwan ya haɗe da ruwa Allah halakar da fir'auna ina jaluta basarake ne jaluta wani mai ƙarfin masifa da mulki da ƙarfi ƙarfi fa na jiki da mulki abin nan yayi zalunci yayi zalunci Allah ya sa aka aika su wa abin nan inna labasa daluta malikan Allah sa daluta suka je suka yaki daluta aka ruguza gwamnatin shi yan sai da kace Allah tilo jaluta amma annabi dawud na nan labarin shi a cikin qur'ani wa qatala dawud jaluta wa atahu allahu almulka wal hikmata wa allamahu mimma yasha ba haka abin yake ba so hadisi ya tabbata annabi yake cewa ko lokacin da aka yi wa'azi annabi a rana ɗaya banu isra'ila sun kashe annabi ya kai arba'in a rana ɗaya wannan annabi yi wa'azi su kashe Allah ce kai ma je kai haka ba wani annabin da ya ji tsoro cewa yanzu fa an kashewa ne ni ma fa ne kashe ni za a yi ina ustazai da malamai ku za ku faɗi gaskiya ku daina tsoron faɗin gaskiya ku ga mutane addinin Allah maɗaukakin sarki kisa ba komai ba ne dole kowa ma sai ya mutu wa mutu fata bi saifi ala wa ashrafu mutum ya mutu ta hanyar kisa ya fi alfahari fi da mutu akan gado wallahi ina fata an fahimci wani abu wannan ita ce sunnar rayuwar jama'a a tashi a sake a dage a faɗi gaskiya to amma sai in Allah ya karfafa ka zuga ta ka zaka yi wannan abu in ka matsoraci ne ja baki kai shiru kace ni matsoraci ne ba zan yi wa'azi ba shikenan an zauna lafiya wanda yake da karfin zuciya wanda Allah ya karfafa zukatan su kuma ce to madan lamana a ci gaba shi yasa mukan goyi ba waɗansu ce mana malam ai muna ji kuna kokari malamai ne fa sun koma gefe in sai ka malamin ji kuna kokari Allah sa a daki ai muna muna jin ku ina fatan fahimta to amma wanda ya ce a daina faɗin wa'azi kaza a cire kaza a cikin wa'azi a cire kaza a cire kaza saboda shi yana gana wannan wannan kuma ba daidai bane a zo a zauna kai a ce wani eh irin wani azun ku daina yi bai dace da sunna ba kaza kaza a gidan uban wa aka ce wa'azi bai faɗin gaskiya bai dace da sunna ba ina fatan fahimta ce nake duk annabawan da suka zo sun tinkari zazzaluman gwamnatoci da shirkokin da suke a rayuwarsu ne duk wani annabi zai da tunkar wannan matsalolin a rayuwarsa Allah dai ya samu dace don haka Allah ka ji kan malam Jafar kai albarka ga zar'a shi Allah ka kan malam Albani kai albarka ga zar'arsa awal mu kuma Allah ka sa Allah kai mana irin tasu Allah ka sa mu gama lafiya id qamu fa qalu rabbuna lokacin suka miƙe suka gablu sarkin nan suka ce rabbuna rabbus samawati wal ardi ubangijinmu shine ubangijin sammai da ƙasa lan nad'u min dunihi ilahan fau fau ba za mu bauta wani Allah ba wanda ba shi ba kai ba za mu bauta maka ba ƙananan alluri kan ba bauta maka Allah kaɗai za mu bautawa kenan yana cewa a zamanin ana bautawa Allah amma ana shirka da shi ne kenan laƙar ƙulna idan shaɗaɗa ai idan muka saki muka faɗi wani abu na bauta ga wani Allah ba Allah ba to ya zama ɗebo ta da faɗi kenan shaɗaɗ shi ne almujawaza mun faɗi magana take ta wuce iyaka mun faɗi magana take ta ta ta ta abin nan ta maki ta sharri kenan kun fahimci abun ko ma'ana ba za mu faɗi wannan magana ba sai suka ce ha'ula ya qaumuna takhadhu min duni aliha wa'innan jama'a tamu su ne suka ɗauki wani wanda ba Allah ba suka mai da su an bauta ba man azlam shin duk duniya fa zalunci mimman iftara ala Allah kadiban fiye da wanda ya kirkir ƙarya jingina Allah madaukakin sarki wa wannan zalunci laula yatuna alaihim bi sultanin bayyin da suka ce a bauta wannan gumaka da suka kayan su me yasa ba su kawo musu hujja ta ai bautar ba hujja kuma take fili karara an fahimta ko faman azlamu man iftara ala allahi kaza shin waye fi zalunci fi da Allah yake kirya ƙarya ya jingina Allah madaukakin sarki ba wanda yafi wannan zalunci duk zaluncin da ake a Najeriya na kudin gwamnati da waye zaluncin da fi shine na shirka da ake da Allah madaukakin sarki Allah sa mu dace za mu ja birki anan insha Allah ta'ala kasancewa lokacin ya cika sai in Allah kai mako na gaba zai zama sallah saura kwana nawa kenan to za mu sami karatun ko za ku zo kuwa? eh? ban ji ba to na san lokacin ana can ana ba a fara soyayyen nan ba kenan a lokacin ku da Allah a ɗan haƙura ɗan ƙunshin nan da lalle da kitso a zo karatun na awa ɗaya ne kawai in an tashi sai a koma ji a ƙarasa ko? to Allah samu dace Allah samu na albarka wani yara da ke da gabanmu Allah ya masa albarka Allah sa alfaharin musulunci ne Allah sa ba mu asarar ko daga ciki ba mu kuma Allah ka mana kyakkyawar cikawa Allah ka sa mu gama da rayuwar lafiya na'am na'am eh eh na'am to wannan kun tambayar aiko mace ce ke da kishiya amma tana jawo kishiyar a jika saboda saɗi su zauna lafiya ita kuma kishiya tana ganin kaban wayewa ake so a mata ko? eh? ko ba haka ba ne tana ganin kaban wayewa ake so a mata a haɗe ta ina haka ne ina fata kun fahimta so ita ya za ta yi ta iya kyalita haka nan? to gaskiya idan mutum ya yi mai yiwuwa kuma in kika jawar haka haifar mata ma da rini ta wannan uwar gidan da take wannan ɗaya matar cewa kullum kina tabbata tare wannan sai ta ga kamar wani abu ke nema din ba a ce kuma mutum ya wulakanta kanshi ba in kin kin sai ki ji tsoron Allah game da lamarin duk abin da yake haƙƙinta ki bata duk abin da cancanta kake zalunce ta ko ta magana ko ta aiki ba kuma sai kin je kina ta jawo ta ba kuma ki mata addu'a ki haƙuri ki taushi zuciyarki Allah ya nuna mata abin da kike nufi da ita na cewa kina so ku zauna lafiya ne da ita din saboda jama'a duk wanda ta yi aure aka zo ana da kishiya ba a zauna lafiya ba ku lura abin ba wake jin daɗin zaman da ita ta farkon da ta biyu in aka zo ana ta kilashin wa yake jin morewa a ciki gara ku haɗe kan kuɗin ku zauna ma sai ku mallaki mai gidan ruwan sanyi kowace ta samu da ke so amma wannan abin da ake combat yau an yi fada an yi zage-zage an habaici an jefar da magana wannan ba wanda daɗi da shi ba mun san ɗabi'a ce ta mata wannan abin amma ku da kuke zuwa makaranta a samu abin da sauƙi a wajen ku da haka in ta yi ta yi ta fahimce ta ta zauna ta gashi gashi fa abin da ke nufi ga kuma fa'ida abin da nake nufi in Allah ya sa ta gane shi kenan bata gane ba to sai ta zauna ta ji tsoron Allah game da ita shine ta abin da ya dace game da ita wanda da Allah ya shar'anta akanta misali mata sallama an fahimta wani haƙin ta dai kamata bata sakin fuska da gwargwadon yadda ya kama wanda sai ta yi haka a kanta to in ta haka har abada ita ke sama ina fata kun fahimta ala in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaydum shay'a idan akwai hakuri akwai tsoron Allah to duk mai makirci ba zai cutar da kai ba as-sabru wa taqwa to za ta makirci ba zai cutar da kai ba ko me za ta ma ba zai cutar da ita ba insha Allah ta'ala Allah samu dace to Allahumma qasim lana na'am zaka mene dai ake yi zaka yi tarawih ke tahajjudi a zaka dauki ɗaya ne ko dai tahajjudi ko tarawih domin la witranatil layli annabi ya ce ba a wutiri guda biyu a dare daya an fahimta ko sai ki zabi guda daya kin gan kika guda daya in tarawih kika yi dare kika tashi kina da lokacin wasu ibadu zaki yarka abi in kin tashi ko da kin wutiri sai kika farka da dare zaki wata ibada ko katun qur'ani to sai ki kana fila raka'a biyu in kika sai ki zauna ki takatun qur'ani ki ta tasbihi ki ta addu'o'i wannan ma ibada ce in kuma kin zaɓi daren da ke ta yake tahajjudi to shi kenan kira za ki kwanta da wuri kenan in kuma kina ran lokaci ɗin wanda bacci bai dame su bane misali yake takatun ƙur'ani da sauransu Allah samu dace wa alaikum assalam tullah na'am eh na'am bayan wata hudu na'am Na'am. Aka sake daura auren. To yanzu mai suke nufi da ɗan da aka haifa kenan. Ɗan da aka haifa ɗin a wata hudu, shi mai makomashi kenan. kwamma cala kenan to ita matsalar ko za ku ji ta gari biyan zanga muku akwai malaman da suke ganin fa wannan sharɗan da aka zo da shi a malikiya cewa mace in wani ya zina da ita ba za a ɗaura aure ba sai an istibra'i ko kuma wannan ɗan ba nashi ba ne al'imam ibn taimiyya cin majalisar fata ta tattauna matsala cewa fa a'a akwai mazhabobin da malamai suke ganin cewa za a riskan mai da wannan ɗaɗin duk da ta bayan fage aka same shi ɗan shi ne to ɗan wane ne kuma ɗan shi ne kawai ina fatan fahimta sun kafa hujja da hadisin cewa ya wannan wannan yarinya da ta je jureju da je na bauta a wannan ɗan ƙauye haka maman shi ta zo tana jureju yana sallah ya shiru jureju ya ce ya Allah mamana na kira kuma ga kai ina bauta maka sai ya zaɓe bauta Allah ban ban shi ta ce to in Allah da ko sai Allah da sharin karuwa da aka iya ku iya bakinku kawai abin da ce kenan fa ba wai ta kwana tana sallah ne ya Allah ka haɗa da sharin karuwa ba kawai tace jira ni kawai haka to Allah haɗa ka da sharin karuwa ta tafi shi kuma ka kumanta Allah yake bautawa ana nan sai banu isa suka ce kai wannan sai ya yana shine mutumin kirki bar mu ci uban shi ke eh kin iya karuwanci je ki same shi ta je ta kai kanta ta kai kanta jurij bai kula ta ba ta ce to ka san wata baka san wata ba wani makiyayi rana a gefe sai ta ba da kanta ya je mata ciki sai ta zo da ciki ta haihu aka ce ke gona ka samu da ta ce a to ina kuka ce inji wajen jurej jureju mana ta ji sharri aka je aka kamo jureju aka fujjuko shi aka yi abin nan to a ƙarshe dai aka zo sai gane matsalar da ta faru dama ya san da mamai ta ce Allah haɗa ka da sharrin karuwai shi ne sai ce maganin matsala a kira maman shi aka kira maman ya yi sa'a ba ta mutu ba da aka duk wadda ke da uwa take da matsala da otan sai ta gyara tun kafin kake da maman ki ta mutu ke kina fama da matsala da ita kun fahimta shi kenan ta kira ta aka kira ta ke mama eh kin ji abin da ya faru ke kika addu'a Allah ya jefa mu cikin wannan bala'in kuma ki addu'a yayi ta yi addu'a ce Allah ya na yafe maka sannan ya tashi addu'a to abin da aka ce da ya dafa sai ce da shi ya babu man abuka ka gani ya ce waye babanka sai shi kuma yaron yana karbi ce ra'il ganam wannan makiyan shi ne babana kenan suka ce kaga ana da ko da zina aka aka yi faɗa ana danganta ɗan ne zuwa ga wanda ya zan shi ne uban yara amma wannan magana na san definitely sabuwa ce il a cikin tafiyar mu dinnan a nan ƙasa gaskiya musamman da ke malikiya ce ta mamaye mu amma wannan matsalar ku bari mako daga ba in Allah ya kai mu mu zo mu ƙara ta take mewa sai na ɗauko majmu'ul fatawa ɗin na karanta mana saboda abin ya shiga a warware matsalar yadda ya kamata a in ya zama uban shi ne fa I am automatically in har ya zama uban shi ya gado magana magana gado ta riga ta shiga ciki shine very good kun gane abin da bayan Allah take cewa shine abin da ake cewa ku saurara har wasu malamai ne ake da su da suke halartar da wannan abin wai idan mutum ya biya sadaki aka saranta zama ta shi ƙarya ne wallahi dan ya biya sadaki an sa rana ba mata shi bace kuma wadda an yi haka ku mata sai ku saka mai yarinyar sai ce wai shi ke kai ta makaranta sai zo da mashin fir ya kai ta biyu ya je kuma fir ya ɗauko ta ba fa ɗaura masa aure ba to wannan sakaci ne gaskiya sa rana ku ji sa rana biyan sadaki ba ɗaurin aure ba ne ba mata shi ba ce abin za mu ce shin rana nawa aka sa aka fasa sadaki nawa aka sa aka mai da shi sannan kuma da zai mutu a lokacin ‘yan uwanshi za su yadda ta gaje shi to kuma da zai mutu da za ta mutu za ku yadda zo ci gadanta a sha yanzu bai aure ba kenan da aka sa rana ba aure ba ne kuma a wannan rana muke ci mafi haɗar lokaci kenan sannan don haka ‘yan don Allah kuma ku yanke ranar da ake sawa sati ɗaya ya isa sa rana sati ɗaya isa kuna ji ku saurara kar ku rena kanku ku ci gaba da yada waɗannan maganganu kuma a wajen ku a gani aikace in an zo neman aiki ki ce ke baki so a sa wani lokacin da yawa to me za ki tara tun tana shekara sha biyar kin san ta fara isa aure in dai auren tun ki mata tarin manan da gaske ne har ta kai sha takwas sha ashirin sai da aka sasar za shi da auren kun fahimta maganar sa rana gaskiya da ake sa shekara ɗaya shekara ɗaya da rabi wata nawa wanda yana gaci abin da ke haifar da matsala yara da yawa da ciki suke zuwa gidajen mazajensu sai dai allah sauƙi wasu ma zubarwa ake kuma wasu ma dai allah dai kyauta kawai da haka jama'a wannan maganar mu kiyaye sa rana ba ɗaurin aure ba ne sa rana ba dalili ne na a saki ɗaya ga saurayi ba ina fatan fahimci wani abun sannan sai waccan matsalar in allah kai mako na gaba in Allah da in dai ba na manta kuna dauke ba zan zo muku da details akan wannan bayan cewa shin matar yarinyar da wani ya sadu da ita ya zina da ita zai daura masa aure da ita kafin istibra'i ko sai bayan istibra'i sannan dan da aka samu ta bayan fage mai makomarsa danta ne ko ko dan su ina fatan fahimci wannan abun Allah ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukanmu da kurakunmu Allah kafe mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqin ma tahawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته